أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya sake dawo da rayuwarmu wannan rana na lahadi yini da muke haduwa domin fahimtar wato fikihu na addinin musulunci wanda Allah madaukakin sarki ya aiko fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu mai rabo ke kamawa marar rabo yana can yana bayan duniya kuma ba zai same ta ba Allah ubangiji ya samu dace a muna cikin babi da yake magana akan gado har yanzu kamar yadda kullum nake magana gado abu ne da yake mai faɗi wanda yake bukatar bayani da kuma fahimta gurgudan iko fatan Allah Ubangiji ya ba mu ji da fahimta da kuma aiki da abin da za mu ji muna cikin na gado yau za mu tashi a kan magana a kan aulu idan aka ce aulu malam ya ce ta'arifu ta'arifuhu ta'arifin aul yaya menene aulu fil istilahi a istilahin malaman fikihu idan aka ce abu a istilahi ana nufin istilahin malaman wannan bangaren an gane ku shi yasa wato idan ka zan maka misali da hausa idan aka ce alwudu alwala abinda ake nufi shine wato tsabtace gabbai amma a istilahi shine alwala da za ka yi ka wanke ka kurkura baki ka yi ka za ka yi kaza shine abinda ake nufi da alwudu haka idan ka shiga cikin ibada in ka ce addu'a'u ma'anahu as-salat ta ba ta gani in ka ce assalat ma'anahu addu'a amma in ka ce assalatu a istilahin malaman fikihu kana nufin sallah ba addu'a to shi sa wato kalma a larabci kowane bangare suna amfani da shi ne irin yadda zai musu a bangarensu zan yi misali da hausa a hausa idan aka ce wa mutum ya ci kwakwa akwai cin kwakwa ka tsayi kwakwa ka ci shi cin kwakwa ne sannan kuma akwai cin kwakwa na wahala ko ba ka bane yawa kaga malaman harshe idan suka ce mutum ya ci kwakwa to ya ci yakin kaga ba wai ya sayi kwakwa ya ci ba to shi yasa malam yace wato a istilahin malaman fikihu idan suka ce al'aunu suna nufin ziyadatun fistihami wato ƙari da za a samu a cikin wato kaso kaso da za a yi a samu ƙari a cikin shi wa naqsun fil maqadir a samu tawaya kuma a cikin gwargwadon abin da za ka gada ina fata an gane bi ma'ana a samu kari a cikin adadin kason da za a yi kuma a iya samun cikin wa'inda za su yi gado kuma kasan shi ya ragu shi ake nufi da auri na fata an gane abinda zai gada inda za a bar gadon haka to zai gaji da yawa to amma sai a duko ga wa'inda suke da bukata da yawa amma shi idan aka biye ta tashi zai kwashe gado gaba daya sai ya bar wa'inda ya kamata su yi gadon sai su dauki kadan to shi ne sai a yi aulu aulu sai a yi kari akan adadin wato kasan da za a yi a gadon ina fata an gane sai shi ya dauki kasansa sai a samu sauran kaso da yawa sai a ba wa'annan nan sai ya zama a madadin shi da aka inda ba a kara adadin ba to gadon shi zai yawa shi ya sa ya ce ƙari a kan adadin kaso da za a yi sannan kuma a rage a kan makadi gwargwadon abin da mutum zai gada Allah ya sa an gani malam ya ce hukumuhu hukuncin yin aulu a musulunci a jima'a sahaba sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu Allah ya darasu gaba ɗaya sun yi ittifaki akan halarcin shi illa ibn abbas sai dai abdullahi dan abbas shi a fahimtarsa wato bai kamata a yi aulu ba a bar kaso yadda yake kawai na ba ta an gani jimana idan an zo kaso a kasa kawai yadda yake a ɗiba zan maka karamin takadiri wanda za ka gani duk da misalin zai zo nan misalin da za ka gani mutum ne ya mutu a mace ce ta mutu sai ta bar miji sai ta bar uwa sai ta bar 'ya'ya maza guda hudu wayannan 'ya'ya maza guda hudu ba su da kaso a gadon ko suna da shi maza ba su da kaso ba su da kaso da za a ce ga kashinsu za su kwashe su asirai ne kawai jira suke in aka yi kaso aka kwashe abin da ya saura sai su ɗiba shi ne abin da musulunci ya musu tanadi to abin da za a raba wannan gadon tun da ga uwa tana da ɗaya bisa shida ga miji yana da ɗaya bisa hudun dukiya to kaga dukiya za a kasa shi gida nawa gida shida uwa za ta ɗauki ɗaya haka ne miji ba za a kasa dukiya gida hudu gida hudu ya dauki daya kaga zai samu ɗaya da rabi to sauran abin da ya rage shi ne za a ba wa'annan mazan guda hudu kaga in ka duba sai ka ga kasansu ya zo kusan ɗaya da kasan mijin ma kuma ya ɗara su ya fi su kuwa ma ta ɗara su saboda abin da ya rage uku da rabi ne to uku da rabin nan shi za a ba su a matsayinsu na 'ya'yanta da ta mutu ta bari mijinta ya kwashe uwar ma ta kwashe ta fi 'ya'yan dukkansu ina fata an fahimci wannan gaba to sai sahabbai suka yi ittifaki suka ce bai kamata haka ba sai a yi aulu ina fata an gani wannan shi ake cewa aulu bi ma'ana a yi ƙari a madadin a kasa dukiya gida shida sai a kai shi bakwai ko takwas ko goma haka ina fata an gani wannan shine aure to sahabbai gaba ɗayansu sun yi ittifaki haka ya halatta addini ittifakin sahabbai kuma addini a gurinmu shari'a ne na ba ta gani idan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tattauna wata matsala na addini suka yi ittifaki ga abin da ya kamata a yi wannan ma ya zama shari'a amma sai dai ibn abbas shi kadai yana ganin shi ya fahimtarsa ba za a yi wannan ba amma manyan sahabai sun gabace shi kuma sun yarda da wannan duka irin sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina ali sayyidina usman da sauran manyan sahabai duk sun yarda da wannan hukunci na al'awul wato sun yarda alal amalu bihi wajen aiki da shi wa alaihi kuma a kai shi ake fal amalu bihi jarin baina kafatil muslimin aiki da aulu wato yana gudana a dukkanin musulmin duniya musulmin duniya gaba ɗaya sun yadda a yi aulu a gado in aka gane cewa wayanda suke da kaso za su kwashe kaso mai yawa su bar ƴaƴa na ciki su kuma gadonsu ya koma ɗan kaɗan to sai a ƙara adadin numbers na gadon sai su ɗauki nasu sauran abin da ya rage sai a dawo yara da shi na fata an gani malam ya ce ma ya dukulu hul'aunu abinda aulu yake iya shiga cikin shi ya dukulu aulu yana shiga salasa yana shiga a salasa usulin fakat wasu usuli guda uku aulu yake shiga ciki wahiyar asita yana shiga shida wa isna ashar yana shiga goma sha biyu wa arba ashirin yana shiga ashirin da hudu wayannan dama mun karanta a baya in ba ku manta ba mun faɗi kashe-kashe na gado akwai shida akwai sha biyu akwai ashirin da hudu suna ne- suna ciki ko in ba a manta ba to aulu yana shiga wayannan kas- kasan guda uku amma baya shiga sauran baya shiga wayancan amma yana shiga shida duk inda gado ya zo zai shiga za a kasa gida shida to aulu yana iya shiga cikin shi idan gado za a kasa shi gida goma sha biyu auno zai iya shiga cikin shi idan gado za a kasa shi gida ashirin da hudu auno zai iya shiga za a iya samun a yi ƙarin numbers wanda zai kai kamar daga ashirin da hudu ko ya kai ashirin da bakwai daga shida ya kai takwas na ba ta an gane ko daga goma sha biyu a mai da shi goma sha bakwai saboda wani dalili na ba ta an gane malam ya ce fasitta wato kaso shida ga yadda aulun yake zama ta ulu ila ashara tana komawa kaso goma bilfardi ga mutum ɗaya wa zauci da kuma wato mutum biyu wanda suke da kama da juna na ba ta an gani da mutum ɗaya da mutum biyu aulu yana shiga ciki da mutum ɗaya da mutum biyu wa ifna ashar goma sha biyu kuma ta ulu ila saba'ata ashar tana iya komawa goma sha bakwai bilfardi fakat da mutum ɗaya kawai wal arba'a wa ishiri- wa ishirun ashirin ashirin da hudu kuma ta ƙulu marratan wahida ila saba'a wa ishirin na bilfar wato tana, tana komawa a lokaci ɗaya tana iya komawa ashirin da bakwai amma ta dalilin mutum ɗaya to ga bayani malam ya ce amsila misali na farko aulus sitta ila saba yadda kaso shida za a mai da shi bakwai zaujin an samu miji da kaji zauju to mace ce ta mutu ina ba ta an gani da kaji an ce an mutu an bar miji to mace ce ta mutu to an bar miji wa shaqiqa da kuma shaqiqiya uwa ɗaya uba ɗaya wa jadda kuma ta mutu ta bar kakarta kaga ta mutu ta bar mijinta ta bar ƴar uwarta shaqiqiya ta bar kuma kaka malam ya ce falmas'ala min sita wannan mas'ala za a kasa gado gida shida lizau jinis miji dama yana da rabi tunda babu ne babu ɗa tunda babu ɗa eh? miji zai gaji ne rabi sau da haka tunda zai gaji rabi salasa ke haka ce an kasa gado gida shida an ce miji zai gaji rabi nawa zai ɗiba zai ɗibi uku saura nawa saura uku walil uktu shakika nis ita ma yar uwa shakikiya abinda gado ya bata tunda babu da kuma babu uba shikenan ita ma rabi za a bata min nawa za ta diba to gado fa ya gani gado ya gani amma kuma kar ku manta akwai kaka na fata an gani so da haka walil jadda sudusu wahid kaka kuma tana da sudusi guda daya daya bisa shida to kuma an kasa gado daya bisa shida tun kafin ta dauka wasu sun wawushe tana kai ta bata da komai kenan sau da haka fa'alat ila saba'atin bil fardi sai gado ya koma wato gida bakwai saboda mutum daya saboda waye saboda kaka Eh, shi yasa ai ai ba za ai yanzu a madadin ai da an kasa sai aka buga ai in ka bu- in ka- in ka- in aka raba gado ba wai da ka raba kawai kana kasa gado ka ce to wani zo ka diba ba ai ba haka ake dole sai ka fidda ashabul furut sai ka raba wa ka fidda kason waɗanda suke da kaso wanda Allah ya ce a basu to sai ka duba kuma menene zai rage idan kana cikin rabon gado sai wa'inda sai ka raba gado sai ka ga in aka bi wannan rabon wane da wane ba su da gado to yanzu dole ka koma aulu kuma suna da haƙƙi dole ka ba su babu yadda za a yi ka ture kaka a wannan gurin tun da ba uba ba uwa kaka kuwa dole a matsayin uba ne duk da kasar hausa ana daukan shi ana daukar ta abokiyar wasa amma a musulunci uba ne uwa ce ina ba ta gani suraka dole za ta tana da kaso ɗaya bisa shida kuma babu yadda za a yi a kawo da ita anan ba ba zai yi ba tunda a cikin waɗannan babu waɗanda za su iya koranta su ce ba za ta yi gado ba an fahimci wannan gabas tun da ba ka da yadda za ka yi ka fidda ita a gado kuma ga gado ya kare kuma tana da kaso a ciki to dole ka mai da gado sai ya koma bakwai sai ya zama kasanta ya fito a ciki idan wannan idan miji ya ɗebi rabi uku shakikiya ta ɗebi rabi uku sauran kaso ɗaya sai a ɗauka a ba kaka to kaga wannan guda ɗayan wato ijima'i ne na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ijima'in ana ce masa aulu a musulunci aulu eh na fata an gane eh eh eh ewa a fahimtar ibn abbas kawai wato ashabul furud kowa ya ɗebi nasa to kaga inda ka gane cewa za a za a yi wa ka cika tashi uwa tana iya cewa ku dakata na so mu daukar nawa ko ba ka wani sai ta ce a dan dakata ta dauki nawa kaka sai ta je ta dauko inda za a bi wannan to kaga da ta dauka to sauran kaso nawa sauran biyar to yanzu kowa yana bukatar rabi yawa yawa wannan suna da bi da rabi wannan yana da bi da rabi an gane to wanda ba haka ya kamata to shi yasa aka dora aka ce a kai shi a kai aulu amma a fahimtar ibn abbas yadda kawai allah ya sauko da aya haka za a yi shi bai da habai zauna su yi ittifaki akan wani abu su fitar da shi shi bai da ba a fahimtarsa ina ba ta an gane kuma allah ya saka masa da alkhairi yana cikin wato fitattun masana fikihu wanda annabi sai da ya masa addu'a ko Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wil haka annabi ya ce Allah ka bashi ilimin fikihu ka bashi sanin fassarar alqur'ani kaga wannan kyauta ce da Allah ya masa ya sani hatta manyan sahabbai sukan zauna da shi su tambaye shi fassarar ayoyi na alqur'ani kamar su sayyidina Umar sukan tambaye shi ya kara musu fahimta akan wasu ma'anonin ayoyi ina fata an gane saboda malami ne amma duk lokacin da aka samu sahabbai mafi rinjaye sun tafi akan fahimta guda to shi fahimtarsa sai a bashi hakuri akan fahimtar sai aka tafi akan nasu ina fata an gane masu fitina masu ok a'a ai ba za ka ka yi maganar cewa ai hadisi hadisin da ake wato tsayuwa a kan shi kore abu an gane ku amma hadisin da ya umarni da a yi wani abu to shi ana iya shiga cikin shi a gyara shi a ce to tun da maslaha ne a yi kaza ayan nabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya ce ma na haitukum an ne ce babu wani rangwame a cikin shi duk abinda aka yi umarni to aka hana to hani ne kawai ba ka da wani tawilin da za ka yi wa abu amma wa ma amartukum bihi sai ce fa'atu min humasta fa'atu abinda kuma na ce ku yi to kowa ya yi yadda zai iya kaga kaga fikira da tunani zai iya shiga nan amma hani in aka ce kar a yi kaza to babu wani tunani da za a zo an yi ijima'i yanzu hannun nan da annabi ya yanzu ya halatta babu gudu da zai yi ba ina ba ta gani ko a ce allah maɗaukakin sarki ya hana wani abu sannan a ce yau kuma za a zauna a yi wani ijimai a ce eh to hannun nan yanzu an masa kwaskwari ma za a ɗan iya yi babu wannan a musulunci amma duk umarni ana iya shiga cikin shi a duba shine maslaha ina fata an gane yasa malikiya bayan qur'ani bayan hadisi bayan ijma'i bayan kiyasi malikiya kuma tana da maslaha suna da wayannan su ne hanyoyin da malikiya take fitar da hukunci guda biyar amma malikiya ce kawai take da guda biyar amma duk sauran mazahib guda hudu ne daga alqur'ani da hadisi da ijma'i sai kiyasi amma malikiya bayan qur'ani bayan hadisi bayan ijma'i bayan kiyasi kuma akwai abin da suke ce masa masalihul mursal shine maslahar jama'a shi yasa zaka ga idan aka zo aka ce hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato idan mutum ya sha azumi da gangan fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi kaga wannan nasin hadisi ne amma inda za ka kusa cikin fahimtar malikiya sai malikiya sai ta ce karama guda ɗaya in ka sha azumi da mantuwa karama ɗaya to in baka fahimci malikiya ba sai ka ce malikiya sun saba wa hadisi amma malikiya tana da maslaha shine a nan idan aka ce an bar mutane duk da annabi ne ba da dama ko ai ba hani ba ne dama ne aka ba kun fahimci maganar to inda maslaha take shigowa ke sai malikiya sai suka ga idan aka bar mutane aka yi tasahuli to za a iya samun mutum da gangan ya shirya farasta ya dama ya sa suga yana sha in ka zo ka same shi sai ce la subhanallah na manta ne shikenan sai ya goge bakinsa ya share ya ci gaba da azuminsa kaga yayi zankan an jima can yana kewayawa kafin mutane su ankara sai ya fasa fiyo wata sai ya sha ya kusan karewa ce azumi zai subhanallah na tuna sai ya jefar azumin safana ne an jima can ana hira da shi sai ya fito da goransa kawai sai ya fasa ya kama ci kararau kararau kararau sai ta a akar makallahu azumi zai subhanallah sai ya je sau kaga ya yi ya wuni yana cin abincinsa kawai kuma ba ka da hujjar da zaka ce ya yi laifi kuma azumin sa ya yi ko ba ka wani to sai malikiya ta ce a toshe wannan kofar shine duk wanda ya sha azumi da mantuwa to idan aka ce maka ba ana azumi ka sha azumi da mantuwa to an tsaye na nan akan ka za ka rama shi to wannan zai sa za ka fi kiyayewa an gani za ka fi kiyayewa ba za a ɗora maka fara ba so da ka an hana ka kusa ma da karya azumin bare a kai ka wajen ka fara wannan shine maslaha da malikiya take ina fata an gane amma kuma idan ka ga mutum ya sha da mantuwa yace ba zai rama ba to kai kuma dan malikiya karkace ba kai fa kana da matsala to da shi kuma ya hau doron hadisi ne ya zauna ina fata an gane kai ba za ka ce masa dole dole sai ya rama sau da shi ya hau kan hadisi ne kuma gaske ne amma maslaha ta malikiya kuma da zai rama da ya fi saboda me saboda ya tsoratar da wani kada ya je ya yi koyi da shi Allah ya samu gane ba wannan muke magana ba muna magana ne akan gado nam malam ya ce aulus litta ila thamani haka ne ko? athani na biyu aulus litta ila thamani wancan aulus litta ila saba ko? wato yadda za a juyar da kaso shida ya koma takwas zaujin malam ya ce wato mace ce dai ta mutu mai da nace muku da kun ji an ce zauji to mace ce ta mutu amma an kaji an ce cikin masu gado akwai zauja to mijin ne ya mutu ina ba ta an gane idan kaji kuma an ce abun to ɗaya ne ya mutu in kaji an ce ummun ɗaya ne ya mutu an gane ko ya ina ba ta ana gane to nan malam ya ce mana zaujin an mutu an bar miji wa shakikata ne an bar shakikai guda biyu wa umun kuma ga uwa to ba malam ya ce mana dai har yanzu fal mas'ala min sitta mas'alar dai kaso shida ne idan idan zaka raba gado ga yadda formular take idan aka kama maka masu gado aka ce an mutu an bar da wani da wani da wani sai ka duba wane ne wato kasansa ya fi faɗi yanzu da a ce ba zaujin ba ne zauja ce ko? an mutu an bar mata an bar shakikai an bar kaga mace tana ɗaya bisa hudu amma da uwa ta shigo to tana da ɗaya bisa shida to wannan ɗaya bisa shida ɗin nan ya to in za ka yi kaso sai ka kai shi shida ba za ka bari a uku ba ina fata an gane wanda ka san shi ya fi faɗi to haka za a raba dukiyar in akwai mutum da za ta ɗauki ɗaya bisa takwas to gado za a raba shi gida takwas ina fata an gane to a nan an samu zaujin akwai miji tun da babu ɗaka garabi na da shi wa shakikata ne ga kuma shakikai su ma guda biyu su kuma shakikai abinda suke ɗauka inda babu ɗa suna ɗaukan su lisani ina ba ta an gane to sannan kuma a gefe ɗaya ga umman kuma tana da su to wannan gadon akwai rikici a cikin shi da ka zauna ka kalle shi ka san akwai rikici na ba ta an gane to wannan shi ne wato dama na ilimin fikihun da dole ka samu ilimin fikihu in dai ba ka da shi to ba yadda za a yi kai da wannan sai dai in ka raba ka ba wani haƙuri kuma ka cuce shi na ba ta an gane malam ya ce falmas'ala min sita gado dai gida shida za a raba shi nisfu halin zauji za a ba da rabin dukiya ga miji tun da ta mutu ba ta da ɗaku ba ta ya ba ta da ɗanɗa so da haka mijinta yana da rabin dukiyarta ne shi ne nawa uku saura nawa saura uku shi ne sulutaha shi ne wato a haka ne wa sulutaha lishakikatai wato biyu bisa uku kuma na 'yan uwantan nan shakikan nan su suke da bi bisa ukun gadanta bi bisa uku nawa kenan hudu ba kaga tun a yanzu gado ya kari ya ma karye dai ba ya kare ba tun da su 'yan uwan har yanzu ka san su ma bai gama fita ba akwai ciko shi mijitan ya kwashe uku su kuma abin da ya kamata a ba su hudu to idan ka haɗa hudu da uku zai baka nawa bakwai gado kuma gida shida aka raba shi kasan akwai matsala sannan kuma uwa fa tana can tana jiran ɗaya bisa uku ɗaya bisa shida kuma kaga akwai matsala ina fata an gane wasu dusu halil ummi uwa kuma tana can tana jiran ɗaya bisa shida wahid shine guda ɗaya sau da haka in aka ce ka raba gida shida kaga ba zai yi ba sau da haka malam ya ce fa'alat ila tamaniya bizauj wato sai aka kara ya koma takwas saboda mutum biyu ina fata an gane saboda waye da waye da yan uwa shakikai da uwa yan uwa shakikai ta ina ne suka shiga cikin kari guda ɗayansu da ya rage nan da waye kuma da uwa ita ko uwa kwata-kwata ba ta da uwa saboda saboda wa'annan mutum biyu sai a mai da gado gida takwas haka mai da gado gida takwas shi ne rabo zai daidai sai a ce miji kwashe ukunka yan uwa kwashe hudunku sai uwa ga ɗayan kenan zo ki ɗauka kaga an raba rigima to wannan fikihu ne yake wannan idan ka koma doron nassi ba za ka samu wannan bayanin saboda ka malaman fikihu Allah ya saka musu da alkhairi kuskure ne ka ringa tsine musu albarka kuskure ne wani ma sai kaga saboda ya zauna ya bi doron hadisi sai ya dauki littattafan fikiyu ma wai ana zubar da su wai ba su da na kuskure ne wanda da za ka zaunar da shi ka dauko wannan matsalar ka ce to ka warware mana wannan da hadisi ba yi da hadisi ba ka warware mana wannan matsalar da aya babu ita dole sai ka koma fikiyu fikihun kuma tun daga zamanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake fikihu ba a kansu imam malik an sama fikihu ba ko imam shafi ko ahmad bin hanbal ba a kansu aka sama fikihu ba tun zamanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake fikihu lokacin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace yace musu la yusalliyanna ahadukum illa fi bani quraiza annabi yana da ransa ma ba ana fikihu annabi yace wa sahabbansa kada ɗayan ku yayi sallar la'asar sai ya isa bani quraiza bani quraiza wasu jama'a ne da suke can bayan garin madina annabi yace kada saboda annabi yana son su yi sauri su je gurin sai yace kada ɗayan ku ya yi sallar la'asar sai a bani kuraiza sabai suka fita suka zaburi doki suna tafiya suna tafiya sai sallar la'asar sai ta yi musa tsakiya hanya suka ga kafin su karasa can lokaci muftari ya fita sun shiga lallu sai wasu suka yi shuru sai suka ce to yanzu ya zamu ga maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada mu yadda mu yi sallar la'asar sai a bani kuraiza to gashi kuma yanzu idan muka ce za mu jinkirta sallar nan sai mun je bani ƙwaraiza to ta yi ma lokacin sallar tafta ba mu je ba idan ko muka bar lokacin sallar ta fita to allah kai tsaye muka sabawa yanzu to ya za mu yi sai zabai a gurin sai suka tsaya suka yi shawara sai wasu suka ce gaskiya ba fa annabi yana nufin lallai sai mun je can za mu yi sallar asar yana nufin mu yi sauri mu samu damar mu yi sallar la'asar a bani ƙuraiza kafin rana ta faɗi wannan mu a fahimtar mu shi ne magana annabi yana son mu yi sauri ne amma ba yana nufin tun da ba mu samu damar mu yi sallar mu wasu suka ce a'a idan kuka yi haka kun saba wa nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ba za mu yi sallah ba sai mun je bani ƙuraiza su da ka sabai suka rabu biyu wasu suka yi sallar la'asar kafin a kan hanya wasu kuma sai da suka je bani kureza kafin kuma su isa rana ta waje suka yi sallah su matsala ta koma wajen annabi sallallahu alaihi ya rasulullahi ga abin da ya ba annabi ya ce to ku da kuka yi sallah kafin ku isa bani kureza kun yi daidai haka annabi ya ce kun yi daidai ku kuma da kuka je sai da kuka bari kuka isa kun dace kuma da sunnata to waye zarga a ciki duk sun yi daidai ya to ai kuma annabin ya ba su cewa sun dace da sunna dacewa da sunna kuma ai ba sako bane dukkan su sun yi ai ba amma a ciki ba amma so da ka gane akwai fikiwa addini dole akwai fikiwa dole Allah ya samu dace نعم الثالث مسألة أكو حول الإثنان إثنى عشر إلى ثلاث عشر يد زاء جويا واتو قوم شابيو يقوم قوم شاو ما لن يتي زوجة أنبر متي ويموت كنان miji ne ya mutu ina son ku ringa fahimtar wannan zaujatun yana nufin an bar mace to mijin ne ya mutu wa umun kuma ya bar mahaifiyarsa wa uktani li abi kuma ya bar yan uwansa mata wanda suke uba daya ina kaga kenan anan ba mu ga sunan yaya sun fito ba kenan ya mutu bai da yaya amma ya bar macen aure ya bar mahaifiyarsa kuma akwai 'yan uwansa mata wanda suke uba ɗaya ba shi kai ba guda biyu sai kalalaki kalalaki ina ba ta an gani to sai malam ya ce falmas'ala min ifna ashir wannan mas'ala za a kasa gado gida goma sha biyu saboda mai liwujudu sudusu wa rubu'u saboda an samu wanda zai gaji sudusi da kuma wanda zai gaji rubuci saboda aka dole gado ya je goma sha na ba ta gani fiha a cikin gado saboda aka falin zaujatu rubu'u ita mace tun da an mutu babu ɗa za ta gaji wato kaso ɗaya bisa hudun dukiyar mutum ana ba ta gani walil ummu sudus itnani ita kuma uwa tana da sudusinta shine za a bata a cikin sudusin goma sha biyu kuma ɗaya bisa shidan wato goma sha biyu shine nawa shine biyu ɗaya wato ɗaya bisa hudun goma sha biyu nawa ne uku ne to kaga a cikin goma sha biyu idan wato mace ta ɗauki uku ko sai uwa ta ɗibi biyu saura nawa saura bakwai sau da haka wal uktaini sulusani su kuma wa'annan 'yan uwan nan guda biyu shaƙiƙa li'abbai to suna da sulusani bi bisa ukun dukiyarsa na batan gani tun da babu ɗa kuma babu uba dama wa'annan su ne za su iya hana su ma gadon gaba ɗaya in akwai ɗa ya kore su in akwai uba ma ya kore su amma tun da babu uba babu ɗa to sun shigo kuma da ƙarfi za su saboda su idan suka shigo babu uba babu da to su dukiyar ma bi bisa ukun dukiyar suke so za a kasa dukiyar gida uku su ɗebi biyu su ba ɗaya haka suke ko? yawo ai Allah ya ce falahu masu ne min matar suna da bi bisa ukun abin da aka bari to gagan suka kwashe bi bisa uku bayan ga mata nan tana nan kuma kaga ga uwa to kaga abinda za su ɗiba an kace biyu bisa uku goma sha biyu shine takwas ina ba ta an gane to shine malam ya ce wal uktani to thuluthani samaniya shine biyu bisa ukun goma sha biyu shine takwas za su ɗiba ya ce fa'alat ila ashara salasa ashara saboda ka gado dole ta koma goma sha uku saboda mai saboda ka sanya daidai idan idan gadon ya koma goma sha uku to shi ne gado zai tafi yadda yadda ba za a samu matsala nan ina fata an gane wannan gabar an gane shi sosai da an kai shi goma sha uku za a ga yaro yawa wayannan ga uku ga biyu ga takwas nawa kenan sha uku kaga yaron an ce mace a bata ɗaya bisa hudun goma sha biyu ta ɗabi uku ko an ce uwa a bata wato ɗaya bisa shidan goma sha biyu biyu ne kaga biyar wayannan kuma suna neman takwas to abin da ya rage kuma nawa ne bakwai ne to in ana son a fidda musu gadonsu sai a sake haɗe dukiyar a kasa shi gida goma sha uku sai ya zama mace ta ɗabi ukunta uwa ta ɗabi binta sauran takwas akwai kuma ga kasan kowa ya zauna lafiya ba haka bane malam ya ce aulul arba'ati wa ishirin ila saba'ati wa ishirin malam ya ce yadda za a juya 24 kaso 24 da za a yi a gado ya koma 27 na fata an gani ya ce femis misali zauja an mutu an bar mace wa wa jaddun an mutu an bar kaka wa ummun an mutu an bar uwa wa bintaini an mutu an bar 'ya'ya mata guda biyu kaji wani kaji kaji an mutu an bar an bar mace ta aure an bar kaka an bar uwa kuma an bar 'ya'ya mata guda wanda duka wa'annan babu wanda za ka ce ba wanda zai kori wani a cikinsu babu wanda zai ce a to wani tafi ka bamu babu shi amma da akwai ɗa ko jariri ne ya shigar ya raba garin so da haka a nan malam ya ce falmas'ala min 24 mas'alar za a kasa ta gida 24 ne da wujudin sumuni saboda samun takwas wasu dusi da kuma shida fiha a cikin gado malam ya ce sumunuha talatatun lizauja wato za wato ɗaya bisa takwas na dukiyar za a ba mace me yasa za a ba ta ɗaya bisa takwas saboda akwai ‘ya'ya mata guda da babu su ɗaya bisa hudu za ta ɗauka saboda ka ina son ku ringa rike yadda abin yake tafiya saboda lissafi ne za a ba mace ɗaya bisa takwas na na ashirin da hudu shi ne uku na ba ta an gane ɗaya bisa takwas na ashirin da hudu uku ne haka ne sai aka sai a ɗebi uku sai a bata wasu dusu ha arba'atun liljad shi kuma kaka za a bashi ɗaya bisa shidan ashirin da hudu ɗin nan nawa kenan hudu ina bata an gane ɗaya bisa shidan ashirin da hudu hudu ne sai a ɗauki hudu a ba kaka a ce allah babu ga wannan kai ka san ka ya fita wasu dusu ha arba'atun aidan lil'um sannan za a sake ɗaya fidda kuma ɗaya bisa shidan ashirin da hudu kuma wa uwa ita ma guda hudu za a ware an gane ku wal sulusaha sittata ashara lil bintain in sulusaha sannan kuma wa'annan 'ya'ya mata guda biyu tunda babu namiji a cikinsu to abin da shari'a ya ba su shine za su gaji dukiyan babansu biyu bisa uku Allah ya sa kun fahimci karatun zuwa su wayannan 'ya'ya mata da ya bari abin da ya kamata a kasa dukiya gida uku ko su kwashe su kwashe biyu sauran ɗayan aji a yi ta rabo a can to amma kuma da aka shiga kaso wannan ya kwashe wannan ya kwashe wannan ya kwashe da aka kai shi wannan kasan sai ya zama 'ya'ya mata suna buƙatar kaso shida da za a yi na gudun karatu nan a wasu wani oktain a kuma ba ku nan wasulusaha sittata ashara lilbintai ko sannan bibisa bibisa ukun ashirin da hudu kuma shine goma sha shida to 'ya'ya mata fa suna son kuma goma sha shida a cikin gadon bayan can an fidda kaza an fidda hudu an fidda waye an fidda waye na abin da ya rage ma takwas ne ko to takwas ne ya rage tabbas haka ne gado ya rage guda takwas ga 'ya'yansa na cikinsa kuma suna son kaso goma sha shida aina za a same su kaga kasan da yi ba ko? so da haka idan al'amari ya zama haka malam ya ce fa'alat ila saba'a wa ishirin dole gado a mai da shi ashirin da bakwai idan aka mai da shi 27 shine kowane kaso za ka kasa kuma ya fita daidai na fata an gani malam ya ce mana kaifiyati ta'asili wato yadda za a wato isar da abu ga masu shi yadda za ka raba abin ya zama daidai shine tasiri isar da abu inda ya dace a hawalul warasa wato ɗabi'a ko kuma hali ko kuma yanayi na masu gado malam ya ce alwarasa su masu gado in ma an ya kuno asaba zukuran fakat masu gado in ma su zamanto wato asaba ce su maza zirya wato asibai ne dukkansu maza zirya kenan mutum ya mutu ya bar ‘ya'ya maza guda shida su kaɗai ne magadansa ba uba ba uwa ba ‘ya mace dama in dai akwai ɗa namiji to waɗanda suke iya kusawa su shiga su yi gado akwai mace a ciki akwai uba akwai uwa wayannan ko 'ya'yanka sun fi dubu in suna nan wallahi sai sun gaje ka amma in ba wayannan ba to in dai akwai ɗa namiji to ya kori kowa amma in dai ba ɗa namiji to kowa ma yana iya ɗan sako kai ya ɗan lashe wani abu ina fata an gane to shi yasa sai ya ce malam sai ya gaya mana anan ya ce idan magada suka zamanto asibai ne maza zirya au zukuran wa inasin ko kuma suka zamanto maza da mata amma asibai wa imma an yakunu asabatan ma'ahum zu fardin ko kuma ya zamanto akwai asibai amma kuma akwai ashabul furud akwai wanda kuma Allah ya raba musu kaso wasu ba za su gane karatun sosai ba akwai asibai a gado akwai kuma wa'inda aka musu kaso a gado inda yau kaso mu zuwa karatun da abin zai dan shige ma dubu in aka ce asibi shine wanda duk abin da ya rage yana iya kwashewa shine kaman da kaman uba kaman dan uwa shakiki wayannan asibai ne ina ba ta an gane ko kuma jika namiji inda babu 'ya'ya zai iya zama asibi ya kwashe dukiya to amma akwai ashabul furud kaman kaman uwa ina fata an gane kaman ƴaƴa mata ko kuma ƴa mace ita kadai inda ita kadai fala hannis idan mutum ya mutu ya bar ƴa mace guda ɗaya ya haife ta ita kadai ya mutu ya bari to abin da za ta gada rabin dukiya ne ko ni nawa ne dukiyar mahaifinta ba za a bata duka to kaga anan ita ma ashabul furud ne duk dai wanda Allah ya ce za a ba su kaza a gado za a ba su kaza za a to su ne ashabul furud wayanda kuma ba su da kaso a cikin littafin Allah su ne asaba su ne wayanda su ne asibi ka taba ji inda aka ce idan mutum ya mutu ya bar da ga kasan shi a gado ba yi da kaso sanadi sai dai kawai shi jira yake kowa ma a ɗanɗan masa abin da ya rage a kwashe a bashi na babansa ina ba ta an gane to su ne asaba shi yasa sai ya ce daga cikin masu gado ana iya samun wato asaba maza zalla ana iya samun kuma wato maza da mata a cikin gado ana iya samun kuma wato asaba amma da ashabul furu wayanda Allah ya musu kaso a gado ga wayanda za su yi za su asaba kuma ga ashabul furu wanda wannan ya fi faru wa imma an yakunu zawul furudi fakat ko kuma ya zamanto duk ashabul furud ne kawai babu asaba kuma wanda misalin da muka yi ta yi da su gani to wannan kasan ake yi malam ya ce to wa alaihi akan wannan ake fa in kano asabatu idan sun kasance asaba ne su fakat su maza ne ziryan kawai fal mas'ala to ita wannan mas'ala tusilu bi hasbi ru'usihim nahu salasa abana wato inda su maza ne kawai to za a raba gadon kawai gwargwadon adadinsu shi ne malam ya ce kamar misali a ce mutum ya mutu ya bar 'ya'yansa maza guda uku ina fata an gano shi ne malam ya ce na hau salasa salasatu abna an bar 'ya'ya maza guda uku falmazala min salasa matsalar ko guda uku za a raba dukiya a gane ku adadin rukusihim adadin yawansu likulli wahid minhum samun wahid ko ne dai kawai ya dauki kaso ɗaya shi kenan magana a gaji kaga babu wani wahala a cikin wannan ina bata an gane wa in kanu asaba in ya zamanto kuma asaba ce su zukuran wa inasa ta ya za a yi a samu asaba zukuran wa inasa shine idan misali mata ba sa zamantowa asaba amma da ta samu ɗan uwanta namiji to ita ma ta zama asaba mun yi wannan karatun a baya ina ba ta an gani to ashe idan aka samu a cikin 'ya'ya ga maza ga mata to gaba ɗayansu su ne asaba ba wai zallan maza ne asaba ita ma asaba ne a wannan gurin eh eh tunda ta haɗe da namiji suraka shi zai je ya kwato dukiyar in suka zo gida kuma sai a yi lizzakari misali haddar musu na bata an gani so da haka faka zalika malam ya ce to haka za a yi shi ma kamar wancan ne gaira annan lizzakari misali haddal unsayi sai dai kawai idan aka zo rabon kuma allah maɗaukakin sarki ya ce lizzakari misali haddal unsayi namiji ɗaya yana da kasan mata guda nawa guda biyu kaga matsalar tana da a, saukin gaske nahu ibnatain nahu ibnun wabnatain misali a ce an mutu an bar namiji daya da mata biyu fal matsala min arba matsala da kawai dukiya gida hudu za a kasa ta ko tunda mata biyu namiji daya dukiya gida hudu za a kasa ta namiji zai ɗabi biyu saura nawa saura biyu ita wannan ta dauki ɗaya wannan ta dauki ɗaya shi kenan magana ya ƙafi tun da an ce namiji ɗaya yana da kasan mata biyu ina fata an gane ya ce adadin rukusihim adadin yawansu libni isnan ɗa yana da kaso biyu wali kulli bintin kowace ƴa wahid tana da guda ɗaya wa in kana ma'ahum zu fardin amma idan a tare da su kuma akwai wanda yake da kaso a gado fal mas'ala ita mas'alar rabon gado zai koma min makami dalikal fard zai koma kasan wannan da yake da kaso a gado misali shine malam yace nahu misali zawjun akwai miji wabnun akwai da wa bintin akwai da a cikin su wa yake da kaso wa ashabul furud anan miji shi yake da kaso a littafin Allah ko miji shi yake da kaso a nan malam sai ya ce falmas'ala nan kason gado zai koma min arba'atin gida hudu makamu fardin gwargwadon kason mijin saboda an mutu an bar ɗa ita ce yar guda yar nan ya mutu ya bar ɗa da ya saraka miji yana da ta mutu ta bar ɗa da ya tunda miji zai gado to kaga anan matsala gida hudu za ka fardu zawj wato kasan miji shine arrabi'uha wahid shine wato kaso daya daya bisa hudun lizawj shine za a ba miji wa isnan kaso biyu libni gada saura nawa saura daya wa wahidun saura kwaya daya lilbint ga ya lizzakari mithlu hazzil unsayin namiji yana da kasan mata guda biyu malam yace haka za to haka za a za a ringa gabatar da gado ko sauran lokaci ko lokaci ƙaramin cibiyar wannan yana da faɗi mu tsaya saboda nan karatu ne mai yawa in muka shige shi yana da alaka da ɗayan a nan za mu daga aya abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya ba mu ladan shi abinda muka yi na kuskure kuma muna roƙon Allah ya bi mana daga gare mu ne za mu ba da damar tambaya akwai kuma babu ta sai mu tashi a kira sallah mu na fila wa alaikum assalam eh eh a kansu ne kawai eh a kansu ne a yin ya saba wannan su eh yawa a haulu baya wuce waɗannan kasan guda guda uku yawa yana shiga shida yana shiga sha biyu yana shiga ashirin da hudu eh a ce sai a tara ɗan ba haka ne zai fi a kara lamba ko sama da gadon da yawa aulu kamar kari a kan kaso shi ne aulu na aka ce aulu aka ce wato aulu a lura shi ne kamar hawa yawwa hawa dai a lura wato ka kara gaba haka kaman abu ne kaman abu ne anan sai kadan jashi ya kara gaba shine kai audu yawa yawa sai kaga kai audu da ka kara abu ya kai audu da dan gajere ne sai kai audu an gane kaman abu yana nan sai ka kara shi abinda zaka dan kara shi shine audu to sun yi amfani da kalmar ne shi yasa bai kama kama shi lokacin ba sai ka kama shi istilahan saboda shi ne abin da ake so ka gane na eh a'a iyayen iyayen su suka haifi mamacin yaran hato ina za su yi gado ba su da gado ai da a ce su suka haifi mamacin kun gane tambayarsa ina ta yan uwa kenan ko mutum da ya mutu ya bar yan uwansa amma kuma maza ko ya'yansa na ciki aha ok na fahimci magana ka inda suna aure da shi kafin ya mutu suna da gado shi ne suke da ɗaya bisa takwas suna da ɗaya bisa takwas na gado amma in kaddara kafin rasuwar shi ba sa tare da iyayensu ko ba su da gado suna ba ta gani babu igiya dama igiyar shi ke sa a yi gado shi nan za ka gane babu dalilin da mace ma za ta kashe mijinta don gado tunda ke ɗaya bisa takwas ne ba za a kashe in sun kai mata hudu sai an kasa dukiyar gida takwas sai a ɗauki ɗaya ɗayan sai a kasa gida hutsa ce kowa ta ɗauka amma zai ga mace ta kashe mijinta wai akan ɗan ta gaji wani mai za ki da Allah ya sauki now shi kenan ko Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa